أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاتفر دوات الرجب جنا النبي صلى الله عليه وسلم دبو آل أبي بدو سلسل بيار يجي لشاب وقي دوات مايو شكرا دبو بيو لشاب بيار إلى شاب ميلادية من أننا أسئل لشاب دمك كراتون لشاب أسئل السنة لا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة littafin da ke mana bayani dangane da aqida da ahlus sunna wal jama'a abin da ya kamata kowane ahlus sunna ya kudurce na aqida a cikin zuciyar shi ya kuma bautawa Allah ta wannan hanya domin wannan hanyar ita ce kadai hanyar tsira sabanin wannan ko hanyar halaka domin mutum zai fada kadar ko na bata da kuma halaka sai da dukkanin wani abu da ya zo a cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ƙoƙarin yi masa kwaskwarima ko yi ƙoƙarin bayyana shi ba a yadda Allah ta'ala yake so ba ba a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba shi yasa aka rubuta Imam Shafi'i Allah ya ƙara Allah ya Allah ya ƙarfa yana cewa amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala murad rasulillah yana cewa amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa anillah da kuma dukkanin abin da yazo daga wurin Allah ala muradillah a yadda Allah yake wa amantu bi rasulillah nayi imani da manzon Allah wa bima jaa an rasulillah da abin da yazo daga wurin manzon Allah ala muradi rasulillah a yadda manzon Allah yake so a yi jama'a wannan shi tafarkin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin ne Allah ta'ala kamar daga mu da kasar idan ba mu manta ba a wancan satin mun tsaya a matsala ta goma sha uku ne ko a wannan littafi ina ma da wal qur'an kalamullah wa laysa makhluq al qur'ani maganar Allah ce ba abin halittan Allah bane maganar Allah ce ba halittan Allah ba wala yub'athu an yaqula laysa makhluq kuma al qur'ani bai raunata ba ba a raunata shi ba idan aka ce maganar Allah ce قال يجي فإن كلام الله ليس ببائن منه domin ai maganar Allah madaukakin sarki ba ta da bambanci da shi ba ta da nisa da Allah madaukakin sarki din tunda ya tabbatar wa da kanshi magana walaysa minhu shay'un makhluq babu wani abu na alqur'ani ko da harafi daya wanda yake halittar Allah ne ba maganar Allah ba wa iyyaka wa munadharatu man ahdatha fihi malaiki ko ina jin kullinka ina gargadinka da yin jayayya da waɗanda suka kirkiro bid'a cewa alqur'ani hadisan Allah ne ba maganar Allah ba wa man qala bil lafz da kuma wanda yake a'a shi alqur'ani lafazin ne amma asalin shi halittar Allah ne an gane ku shine kamar yadda muka bayani a cikin mawdu'ul hadiya wala taqul alqur'anu khalqan qira'atan kada ka ce alqur'ani maganar Allah ce kuma halittar Allah ce shi ne abin da maliki yake ana to kada ka zanto da ɗaya daga cikin masu wannan aqida wa man waqafa fihi da kuma wanda ya tsaya a zakankani fa qala sai yace la adri shi ban sani ba makhluqun aw laysa makhluq shin maganar Allah nan a bar halitta ce ko ko ba a bar halitta ba ce wannan yace mazhabi na jami'an Safwan wa inna ma huwa kalamullah مالك سندي كدي القرآن مقدر الله شيء فهذا صاحب مالك سيني فهذا صاحب بدعة مثل من قال yace to wannan duk wanda ka gaisu da irin wannan to dan bid'a ne din mai cewa huwa makhluqun din mai cewa alqur'ani zikr Allah ne to wannan dan bid'a ne wa inna huwa kalamullahi laysa bi makhluq malai ce qur'ani kadai maganar Allah ce ba abin halitta Allah bane wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Ahmad dan Hanbal ya sha duka da yawa ya sa bakar wahala a zamanin su mu'tasim billah a lokacin khalifancin su a lokacin ne aka dinga gana mishi azaba ya tsayi kuma ya dage akan cewa dole sai an tabbatar da cewa alqur'anin nan maganar Allah ce maganar Allah ne ba halittar Allah bane wannan yasa ya samu jarabawa daban-daban fajazahu Allahu anna khairul jaza wanda a wancan sakin mun yi bayani da yawa dangane da ayoyin da ke nuni akan cewa alqur'ani maganar Allah ne ba sai mun kuma mito su ba yana daga cikin farin Allah ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima Allah yayi magana da Musa magana yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya ambata a suratul tauba wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka فأجبه حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه جنا لك فرق الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله أن يكلمه الله جنا لك نفت عن غني سنة القرآن الله وما هو بقول شيطان رجيم نفت عن غني كان ولا من باب يد ذا أي ولتابين يدوكه to kuma kace a can ana nufin karfi ne to falamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu to kuma kace ne ina fata an gane akwai masu yin tawila kala kala amma dai babu wani tawili da zai wannan ma'ana ayoyin qur'ani duk ga sunan suna magana dangane da tabbatar da cewa alqur'ani nan maganar Allah ne ba halittar Allah bane ba ila wani zai mamakin aka ce hayya akwai masu wannan akida wani zai ce kai ya zai a samu akwai suna nan hadisin da kake karanta ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai gare shi ba amma kuma yana yin sallar raka'a biyu da asuba ya raka'a hudu da azhar ya raka'a hudu da al'asar ya yi magariba guda uku ya isha guda hudu kuma ya bayyana karatu ko a wajen ma ya samu wannan uku Allah ka shirya da mu Allah ka tsare mana imani gaskiya wajen satin mun tsawaita magana akan wannan wanda insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da mas'ala ta goma sha hudu ما يسوى الإيمان بالرؤيا يوم القيامة da kuma yin imani da ganin Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama kama ruya an nabi sallallahu alaihi wa sallam min al ahadith sahih kamar yadda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce wanda a wancan sakin jama'a mu manta ba na karanto mana hadisin wa hadisin jarir bin abdullah al-bajali wanda yake cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan lalle ku za ku ga ubangijin ku karara a ran tashin kiyama jama'a an gane wannan ko na'am wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad ra'a rabbahu kuma lalle tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa fa innahu ma'thurun 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahih wannan hadisi ne wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda take rawahu qatada an ikrima an ibn abbas arwayat wannan hadisi da qatada ibn da'ama as-salusi an ikrima da kuma wajen ikrima wa an ali ibn abbas da ga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yadda wa rawahu al-hakim ibn aban al-hakim ibn aban shi ma yarwayat wannan hadisi an ikrima daga ikrima an ibn abbas daga abdullah ibn abbas wa rawahu ali ibn zaid kuma ali ibn zaid ma ya rawaito wannan hadisi an yusuf bin an yusuf an yusufa bin mahran daga yusuf dan mahran an ibn abbas shi ma daga abdullah ibn abbas wal hadith indana ala zahiri malik imam ahmad yace wannan hadisi mu auren mu zamu da shi ne akan zahirin hadisin cewa manzo Allah ya ga Allah كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة يما كان أكون ونن أبو ما بدعة كثير شيء من ما الله نياك الله إياك والإرن ينياك ونن بدعة أنت من ما الله ياك الله كل كتسوى إياك الله إلا إياك تسوى جماعة أنقال أنقال ونفو كما يجاك يقول لك عبد الله بن عباس sai ma ne yake wal kalamu fihi bid'a yin magana akan wannan ma bid'a ce an gane ko walakin nu'minu bihi abinda malai yake nufi anan da zamu zo mu bayani gaba gaba an gane ko walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahiri sai dai zamu yi imani da wannan kamar yadda ya zo a zahirinsa wala nunaziru fihi ahadan ko ba za mu yi jayayya ba ba za mu yi muqabala da wani ba akan wannan ina fata an gane dan al-munabara da al-mujadala da al-khusuma duk a larabci suna da ma'anoni al-munabara shine muqabala ayi ko a tara malamai a ce kai ne hujjar kai ne hujjar ka ina fata an gane al-khusuma shine kuma fadin fada kawai ba tare da an sa wani alƙali ba wani zai gane cewa wannan abin da ka faɗa daidai ko ba daidai bane ba a tara audience an gane ba a tara 'yan saurare da 'yan kallo ina fata an gane sai wanne ɗayan mujadala shi ma kuma jayayya ne shi ma open forum ne za ku yi tsakanin kai da mutum malam ni hujja ta shi ne kaza kai hujja ka shi ne kaza alma munabara shi ne har a zo a zauna zaman tattaunawa na ilimi shi ne munabara zama an gane ko sai imam ahmad bin hanbal yace wala yunazu fihi ahada bazali munazara bazali zaman jaiza tsakanin mu da kowa ba kan wannan matsala jama'a an gane ko yawa sai dai wannan hadisin yana da bukatuwar bayanai da yawa an gane ko yana da bukatuwar bayanai da yawa domin da yawa daga cikin mutane zaka ji wani in tashi yana kirari zai ta cewa manzo Allah ya ga Allah sai kai wanda kaga Allah ka ji kai magana da Allah kaza kaza kaza ina fata an gane shi yana ganin cewa wannan abin da yake abin kirki to ko shi kawo jama'a wannan aqida kuskure shi an gane ko wannan abin kuskure ne mutum ya ɗauki wannan aqida za mu zo mu ji bayanin dalla-dalla ga sharhin shi kamar yadda shi mana yace wal iman bi ru'ya yawm al qiyamah yin imani da ganin Allah ran ta al qiyama kama ruya an nabi sallallahu alaihi wa sallama kama yadda aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama min ahadith sahih daga hadithai ingantattu an gane ko na'am كما جاء نعم كما يد يزو حديثي إن كانت تسويته نقول نعم في a'a mun ƙara komawa ne za mu ƙara komawa ne yanzu mun yi za mu fashin baki ne yanzu na hadisin ka gani taqaddama al-kalam 'an ar-ru'ya ma la yashi gani anan farko dai a wancan zakin mun magana kan ru'ya ai ko mun tabbatar da cewa bayin Allah za su ga Allah a ina alƙiyama har muka yi maganar ƙwa'ifa dangane da ganin Allah mun yi magana akan wannan muka ce akwai waɗanda suka wuce iyaka akwai waɗanda kuma suka gaza waɗanda suka gaza su ne jahiliya suka ce ba a ganin Allah kwata-kwata babu ɗan aljanna babu ɗan wuta domin wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira suka ce masu jiran ubangiji su ne ina fata an gane abinda jahiliya suka fassara kenan har na zo mana magana akan cewa fi'ili na nazara yana yin ta'addi da abubuwa guda kaza yana yin ta'addi da ila yana yin ta'addi da mene eh fi ina fata an gane kuma ya ta'adda bi nafsi bi nafsi abubuwa guda uku idan nazara ya yi ta'addi da ila yana nufin gani na ido idan ya ta'addi da fi tunani idan ya ta'addi da kai kuma yana nufin mene gani baro baro ina fata an gane kowanne ɗaya daga cikin yana da fasarar shi a wurin malamai to wannan mun yi bayani da asasin da ya wuce gaskiya ba na son ƙara mene ta mana magana akai wannan ko muna taron fage ne ina fata an gane to mun yi magana akan wannan already an gane ko to sai da yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu kuma lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa فإنه مأثور عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح كما أن يتبت لك من الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه إن جدت شيء رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس حزوا على شيء ما له عن ذلك سو جماعة وأن مسألة مسألة سوى ما لم يكن فقعنا فلها شن النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا أبني إنسا ذا إلى إنسا كل مرد مقال الإمام أحمد يا ذا أبني إنسا bai ce da idansa ba bai ce da zuciyarsa ba ya ce da ya gan ina fata an gane yanzu ya rage namu sai mu zo ɗauko hadisai da za su fassara mana wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin shi aka dauka da alqur'ani kuma shi ne wanda ya je ya gani ina fata an gane na to wannan matsala ce wacce aka yi sabani akan ta da yawa daga cikin waɗanda suka yi ta'aliki ko suka suka makalewa maganar Abdullahi ibn Abbas da irin maganar Imam Ahmad suna da fahimta ta maganar Abdullahi ibn Abbas da maganar Imam Ahmad bin Hanbal cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah yin iyalinsa ina fata an gane ba ifa ta farko ce an gane kashi na farko muka ce mutanen da suke da fahimtar cewa daga maganar hadisin Abdullahi bin Abbas ko da maganar Imam Ahmad suna tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya ga Allah mara tsarki da idanunsa an gane ku amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi Allah ta'ala ya kansa yana cewa كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد يرد مطلقا ويرد مقيدا ina karanta mai sai ya zo a wannan littafin yace maganar Abdullahi da Abbas za a yi yin rajinta mutlaqan sai lakin shine a cikin maganar gaba ɗaya cewa tabbas ya ga Allah ne wa yuraddu muqayyada kuma za a yi raddin hanyar ta hanyar kayyadewa cewa ya ga Allah amma ta wata hanya ba ku gane ba abin da yake nufi shine idan muka zo muka ce to yanzu manzo Allah ya ga Allah to shine wa yuraddu ne mutlaqan cewa tabbata ya gaishe to wa yuraddu muqayyada idan za a bai da maganar muqayyada muqayyad shi a takaici sai a ce to ganin Allah da ya to ta hanya ya gaishe ina fata an gane malam ke cewa da cewa يعني يطلق ابن عباس رأى محمد ربه ra'a Muhammad rabbahu malaki Abdullahi bin Abbas yana ilahi yana magana akan cewa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa an gane ko wa ya'ti inda anhu muqayyadan ra'ahu fuadi amma zai zo a kayyade dangane da ganin Allah cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma a zuciya ya ga Allah amma a cikin bacci ina fata an gane a cikin bacci ne mafarkin cewa ya ga Allah mara gudun gaske kenan kun ga wannan ruqya ce ne alqalbiyya ba ruqya albasariyya ba jama'a an gane wannan ko wa Ahmad yurad kalamuhu mutlaqan yaqul Imam Ahmad dan za a mai da wannan magana nashi a matsayin mutlaq sai a ce ra'a rabbahu tabbata ga ubangijinka wa yurad min kalamihi ma yufidu annahu ra'a rabbahu bi fu'adi amma kuma za a iya mai da wannan magana ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma kuma da zuciyar shi ba wai da idanunsa baro baro ba an gane ko na ma ya zuwa sahih amma abin da yake ingantacce kama ya qulu ibn taymiya kamar yadda ahmad bin abdul halim ibn taymiya ya faɗa ne لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمد رأى ربه بيتبت بقى على القرآن من الجرمى هو حديث من الله صلى الله عليه وسلم سوى النبي عليه الصلاة والسلام ألا ملك الكريم كلام ابن عباس موقوف ومقيد وأن رواية عبد الله بن عباس رواية موقوفية عبد الله بن عباس يكي من الله يا جعل الله يكي يا جي من الله يا فتي سوى يا جعل الله نفت أن قال يوم shi yasa menene mai bai kuniya ma ya faɗa maka cewa duk abin da aka ruwaito ya tsaya akan sahabi ya zama irin hadisi mawqufu zuhin ko yawa wannan hadisi mawqufi kuma idan za a ci ma'anan shi sai a ɗauka ma'ana shi ne muqayyada jama'a dole su yi karatu wannan babu shi gaban usul fiqh akwai al-mutlaq akwai al-muqayyad al-mutlaq shine ayi magana a cikin maganar kawai al-muqayyad kuma idan aka yi magana sai a ce gaba ɗaya ne amma da zuwa na ake ina fata an gani to ka'idar magana idan za a mai da shi muqayyada shine sai ya zama cewa shi Abdullahi dan Abbas fi nafsi waqti a wannan lokaci a duk lokaci da cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah mun da tafi ba bin nusus allati waradat muqayyadatan asah wanda akwai nasoshi muqayyada waɗanda suka zo suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin Allah da idanunsa ba jama'a an gane wannan ko fa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim annahu ra'a rabbahu bi fu'alihi marratayn cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin Allah madaukakin sarki amma a zuciyarsa bi fu'alihi a cikin a cikin zuciyarsa kun ga ba gani bai ne na ido ina fata an gane wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Kitabul Iman babin da yake magana qauluhu ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra jama'a an gane wannan ko na'am كما قال الله تبارك وتعالى كما جل ألا ملك في الزكية فالسوى ما كذب الفؤاد ما رأى zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa yin ƙaryan abin da ta gani ba duk abin da zuciyar manzon Allah ta tsinkaya take ta gani tabbas ta gani ina fata an gani qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wal qad ra'ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ga mala'ika jibrilu gani na biyu wani ganin wanda ba wancan ba a wani kokan na biyu ya ga mala'ika jibrilu a yanayin halittar shi ba wai ya ga Allah ba domin da yawa daga su wasu malamai ko daga sai firar wanda yake batattu ɗan bid'a suna cewa ai wannan magana cewa ma garaba al-fu'adu ma wa'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra anatu wa man Allah ya ga Allah wanda zamu zo mu magana na Aisha dangane da kore wannan shuhadi insha Allah ta'ala mali yake Aisha bin su'ilat na Aisha Allah ya tsara mata yadda an tambaye ta fi hadisi masruk a hadisin da masruk ya ruwaito yace salatun man haddathaka bihin faqad a'zama 'ala Allah al-fitna abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari akan su cewa waɗannan abubuwan sun tabbata to lalle ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wa minha zikra daga cikin abin da ta ambata man qala inna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-fitna dukkanin wanda yake manzon Allah ya taba ganin Allah to lalle wannan mutumin ya yi kira wa Allah ƙarya mai girma ina fata an gane daga cikin maganganunta na biyu suna faɗin cewa duk mutumin da yake maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san gaibi to shi ma ya yi kira ƙarya mai girma da wa Allah jama'a an gane wannan ko daga cikin abin da na Aisha ta faɗi a wancan hadisi na Bukhari da Muslim jama'a an gane wannan ko فقال مسروق sai masruq yace wa na Aisha amhilini ya ummul ya ummul mu'minin alaysa Allah yaqul yace a dan da ka dan da ka mu yake uwar mu'minai shin ashe Allah madaukakin sarki bai ce ba ma karaba al-fuad ma ra'a zuciya ba ta ƙaryan abin da ta gani ba ولقد رآه نزلة أخرى domin faɗin Allah ta'ala hakika ya ganshi kuma sauka sauka na biyu an gane ko qalat lahu na na aisha ce wannan tabi'i masruq tace masa ana awwalu anna awwalu hadhihi umma sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an hada ah Allahu akbar tace ni ne zan farkon wannan al'umman wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan gani da ma'anar wannan aya qala tace ذلك جبريل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ayar tana maganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ga mala'ika jibril an gane ko ya ganshi كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ميت ممنوع لا يقلع رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين يا جبريل عليه السلام أين ينصار لألا مدعو في ذكية الشيخ أكنت جنيس بيو شيني ولقد رآه نزلة أخرى يا قار جنيس أكروا نبيو نفت عن جنيس معنى يا جملة جبريل أكروا لنا كما دكتب التفاصيل إذا انتبه ابن كثير kada ko tafsirin Karim Rahman kada ko tafsirin Tabari kada ko tafsirin tafsirin su Imam Baghawi kada ko dukkan Abdul Mansur duk yawancin tafati da suka zo na ahlus sunna sun tabbatar da cewa tabbas wannan ayar tana magana ne akan wa akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril ba wa ba ba Allah ba shine yake cewa fa kana qaba qausayn aw adna a tsakankanin su kamar nisan baka guda biyu ne kawai ganin da yau malaika jibril tsakanin da malaika jibril sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malai yace ra'ahu munhajaran min as-sama ya ga malaika jibril alaihi salam a sama a ainihin can saman saman saman bakwai ya ga malaika jibril a yanayin tsarin da Allah ya halice shi saddan ma baina as-sama'i wal ard halitta shi ta kai tsawon tsakankanin abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya ta girman shi ya kai tun daga nan har zuwa sama ta ɗaya yanayin girman mala'ika jibril girman da Allah ta'ala ya halice shi li'azami khalqihi saboda girman halittarsa da Allah mana kusurce ya masa fal ayatu ta'ani ru'yatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jibril nana aisha tace wannan riwayar tana magana ne ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ga jibril alaihi salam jama'a ma'ana ta fito ko kaga da yau ba iskari kada wai shi maka wala qadra rahu nazlatan ukhra kuma alatin Allah a kusa ka babu wanda yake da wannan fahimtar fahimta ce ta kuskure Allah ta'ala ya kanta ne معنى يتقبل بالسوا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما أنت بي منظم الله صلى الله عليه وسلم كما يجي يزوء حديث أبو ذر الغفاري ألا يقار مسجد بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال كاي أتم وانشا حديثنا أنا عائشة ألا يقار مسجد قال من الله صلى الله عليه وسلم كسوا نور أنا أراه حسين haske na gani ta yaran da Allah anna ara ta yaran ganki abin da ya faru shine akwai irin kinka da ai suna zaune suna jira sai ɗaya daga cikin suke cewa wallahi idan da na rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi shin lokacin da aka yi Isra'i da shi lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi shin ya ga Allah Abu Zari da Bifari yake cewa a'a ai na huta shi kama ni inda na kan neman ma Allah sallallahu alaihi wasallam shin da kai mi'raji ka ga Allah eh manzo Allah ya ce nur haske anna araw ta zan gai mana manzo Allah ya ga Allah bai gan shi ba ina fata an gane yani ba'id istab'ad an-nazar ma abin da yake nufi anan shine ma'ana ai Allah madaukaki sarki ne ni mani tanci ne gaban bayinsa wani bawa da cikin bayansa ya gaishe ina fata an gane istab'ad an-nazar kuma nisa ne wanda yake mai matsar nisa jama'an gane wannan ko domin fadin anna da nisan tarwa ne kamar mutum ya zo yi maka magana ya ce maka da Allah zo kai kaza ka shiga ba ta yaya za a yi ma ma'ana akwai yiwuwa ke na abin zai yiwu ba zai yiwu ba anna arahu ta yaya zan gaishe ina fata an gane a wani hadisin daban yake cewa nurun arahu ni haske kawai na gani amma ban ga Allah ba ma'ana dama kuma hadisin tabbatar man da cewa mayafan Allah na ne na haske ne jama'an gane wannan ko wannan shi ma ba iskari kenan ko tabbas yayi yayi ne araji amma ya ga Allah bai gane shi ba saboda mene dalilin shi ne hadisin Abu Zaid al-Ghifari da Imam Muslim ya rawaito a kitabul iman babin da yake magana akan cewa nurun anna arahu an gane ko da kuma hadisin da yake magana cewa ra'aytu nuran ni haske kawai ne jama'a an gane wannan ko ga wanda yake ji duba Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ne a lamba na 178 kuma da yake wal isnadani la ghayr saqahuma illa bin Abbas kilahuma fihi da'f to isnadan da muka lissafo guda biyu waɗanda ka ce Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah ya ga Allah to isnadojin nan guda biyu gaba ɗayan su akwai rauni a ciki wai an dawo ilimin ilimin riwaya kenan ko ana maka bayani kuma dangane da riwaya ne an gane ko to isnadin da an sai matsala an gane ko rawu qatada an ikrima an ibn Abbas haka nan rawu al-hakam bin aban an ikrima an ibn Abbas to wannan al-hakam bin aban ne mai gaskiya ne amma mutum ne mai yawan wahayi an san ya ɗaya daga cikin dalilin shi gane cewa mutum ba ife ne ina da wahayi ma'ana idan mutum yana da imuwa an san imuwa cikin magana ne mutumin da yake da kulle a magana shi yakan iya juya gaba ya zama baya a cikin zance shi ina fata an gane duk dai isnadan ba wai magana kansu ba amma dai magana ta kaikarewa kan wannan isnadin shine wannan isnadin gaskiya mawqufi mawqufi ne daga wani Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda na'am eh na'am na'am ba zai aiki ba malamai suka ce dangane da wannan hadisi din yanzu sai mu dauka idan aka samu hadisi wanda yake muttaqil isnad sai kuma aka samu mawqufi wanne za a dauka aiki da shi eh muttaqil isnad wanda isnadi da kai har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga hadisin na Aisha ga hadisin Abu Zar da Bukhari فالضعيفان غلبان قوية ina fata an gane masu wani ma ai suna ga suna mene suna rinjayen wanda yake da ƙarfin mutum ɗaya ko sai sun yi yawa ya fi ƙarfin ji bahaushe jama'a an gane wannan ko dan haka jama'a wannan hadisin haka za mu ɗauke shi shi ma da yace hada ala fardi annahu yufidu ru'ya lil ayn kun ga a wannan yanayi a wannan riwaya da Abdullahi Abbas ya ruwaito za a ga cewa kamar yana da cewa ganin Allah madaukaki ya iya malaki hada tanazzulan wannan ku tanazzuli ne kai magana ki ta Abdullahi da Abbas wa illa malaki in ku ba haka ba fa sahihu anna itlaq hada in thabata yuqayyad bil hadith thani idan ku ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to za a tabbatar da ganin sa da Allah ya yi da hadisi tabbatacce daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بفؤاده سوى لن يجا أبنين سدليني دبوش يسا جماعة أنقانيكو معنى فقيد بن, فقيد بن عباس نفسه الرؤية التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده سيو فهمت أولنا حديث عبد الله بن عباس yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga Allah da menene nan da zuciyar ba da liba ba da idanunsa ba yawwa wa yaqulu ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kansa yana cewa al-imam ahmad yaqulu ru'ya wa yuqayyad shi ma imam ahmad yana cikin wannan ganin a matsayin iflaqi yana kuma kayyadewa yace tabbas manzon Allah ya ga Allah da zuciyarsa amma bai ga Allah da ni ba da idanunsa والصواب هو التقييد ما بيت أما أبين ديك أديدي أو أن الرواية شيء أقيد سوى لن يتبس النبي صلى الله عليه وسلم بيتبقى لن ألا بإدى ننسى وقروبك وأن شيء أبين ديك إن جنت أصنع إنا فتعن ذلك ما نسي يتقبل مغناتي إذن ما فيه خلاف بين الصحابة تو أنا غادة سوى باب ونسى بأي أذكار صحابي بعد أصاب ونسى حديث نسى بأي ونسى wani ya ya ce manzo Allah ya ga Allah baro baro wani ya ce a bai gan shi ba ba taɓa samun saɓani tsakanin kanin sahabbai ba fa ahli ahwa'i alladhina yurawwijuna al-khilafat fi al-usul wal aqaid yaqulu amma waɗanda suke ɗan son zuciya waɗanda suke kururuta saɓani da aka samu a cikin addini dangane da asali na aqida an gane ko يقولون سنا cewa ne washabatu khalafu fil aqaid to don da kai ai sabai ma sun sabai da gaida aqida wannan yace kaza wannan yace kaza saboda su samu shiga sai ma yace hada kadibul mukhtalaf wannan ƙarya ne ba taɓa yin sabani ba babu wani sahabi da aka taɓa samu aka ce an yi sabani tsakanin su wannan yace Allah yana sama wannan kuma yace Allah yana ko ina ba taɓa samu khilafa tsakanin sahabbai babu عائشة كانت تنفي الرؤيا بالبصر أفدنا أنا عائشة حديثنا أنا عائشة يا زينا مجانا سوى يثبت من الله يثبت نقو بني سد إلى نسبة قرين قرقر لإني وابن عباس ما أثبت الرؤيا بالبصر أثبت الرؤيا بالفؤاد أما عبد الله بن عباس شكما ليزو يا تبتر لجنن الله لأزوجيا باجنن الله لبيبا لإدانيا ajin khilaf to anan ya sabani akwai sabani shi ma ne shi ma bi ba sabani jama'an gane wannan ko kyau saboda haka kun ga sai mu cika maganar mu da faɗin cewa wal hadithu indana ala zahiri hadisin nan da yazo a wurin mu za mu rike shi ne kamar yadda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane kenan idan muka fahimci wannan hadisan guda biyu faɗin su ne cewa ala zahiri dole mu ɗauke shi akan zahiri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa amma da mene da zuciyarsa amma bai ga Allah da bai ba da idaniyarsa a wannan littafin na al-wasiyyah al-kubra shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi yayi bayani mai matukar muhimmanci dangane da abin da ya shafi ganin Allah madaukakin sarki an gane ko yayi bayani dangane da wannan wanda ina son kai tsakuro mana abu kaɗan ne daga ciki ba wai za mu karanta wani abu yawa bane a cikin inna lillahi ta'ala domin jama'a duk abin da muke karantawa kada mutum ya dauka cewa muna karantawa da kai a'a muna dauko wani daga wurin salafawa ma'ana muna dauko wani daga wurin magabata na kwarai ba kawai za mu dauko magana bane mu faɗe ta babu wata madogara in aka yi kuma jahilai su kabbara shi kenan kuma a tashi ina fata an gane ba wanda ya ce kuma ya tambaya ce bai gane ba a ƙara masa bayani sai a ce imanin da bai kai ba ina fata an gane yau
dan ya haƙuri zan dan abin da Allah ta dan na'am kun ji ba na'am na'am maganan shekul islam ibn taymiyyah al-harrani yanzu zan karanto mana da sunan littafi na shi al-wasiyyah al-kubra a cikin wani littafi ibn taymiya yana bayani dangane da mene dangane da ganin Allah madaukakin sarki zan ka kuma ne daga hadisin da ya rawaito daga Imam Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito daga Nawas ibn Sam'an an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma dhakara ad-dajjal yayin da aka ambaci dajjal قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا مسنسوا أن أحدا منكم للي إيه لجسكنكم لن يرى ربه حتى يموت سينكم بديه تقبل الله حتى يموت وأن هنا قوي جنة الله عينا دمي ما شاء الله وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى هذا من أروي سوى حديث ta wasu fuskoki daban daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhadhiru ummatahu fitnat ad-dajjal wa bay wa bayyana lahum anna ahadan minhum lan yara rabbahu hatta yamut hadithin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tsoratar da mutane dangane da fitnar dajjal har yake faɗa musu cewa lallai ɗayan su ba zai taɓa ganin ubangijinsa ba sai ya mutu فلا فلا فلا يظنن احد ان هذا الدجال الذي رآه هو ربه kada ma wani ya tsammaci cewa ai dajjal da zai gani shine ubangiji sa ina fata an gane sai samu Allah yake cewa ɗayan ku ba zai taɓa ganin ubangiji sa ba sai yayi dajjal shi kuma yau yana yana yin yana ikirari cewa shi wani yau ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة malai yace amma tabbatattu akan imani wadanda suke da sani suke kuma da zuciya wacce ta sakankance dangane da sanin Allah da kuma in kai da kuma da suwa akan martabobi mabambanta na imani sune wadanda suke tabbatar da irin waɗannan manzannin Annabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي dangane da abin da malaika jibril alaihi salam ya tambaye yace da shi akhbirni an ihsan ba ni labari dangane da kyautatawa sai manzo Allah yace qala al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak cewa lalle ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa domin in baka ganin sa shi yana ganin ka وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه ما ليك سوى للي مؤمن زي يجل أبين ساعة بشي في صورة متنوعة وفي صور متنوعة أو أصبر سورور وأن يتمرهم بنتا على قدر إيمانه بقدر إيمانه ويقينه لقمة يقين ذلك أبو شنكا فإذا كان إيمانه صحيحا إذا إيمان إن كان تشين لم يره إلا في سورة حسنة مذيب أبين سبتي أسورة وجهة الشاوى وإذا كان في إيمانه نقص أما إذا أتي إيمان فأقوي سوايا رأى ما يشبه إيمانه جاء به كمال إيمانه ورؤيا المنام لها لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ما يأتي أما جني لبتي جني لبتي ta saba da gani na farki a hakikalin gani ina fata an gani duk abin da za ka ganshi a bacci da wanda za ka ganshi a zuciya a a farke akwai bambanci walaha ta'birun wa ta'wil kuma suna da fassara daban-daban suna da abin da ake lura da su a ciki lima fiha min al-amsal madruba li haqa'iq saboda misalai da ake ta bugawa na wasu ababe da suka tabbata وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام ما ليس زي iya samuwa ga wasu mutane su ce sun ga Allah a farke an gane ko a cikin misalan kuma da aka buga an gane ko kamar yadda mai bacci ke ganin shi a cikin bacci fa yara bi qalbihi mithla ma yara an-na'im a zuciyarsa sai ya ga irin kwatankwacin abin da mai bacci ke gani jama'a an gane wannan ko sai ma da shi gaba da cewa na'am wa qad yatajalla lahu min haqa'iq ma yashhaduhu bi qalbihi fa hadha kulluhu yaqa' fi dunya ma da yake zai iya tsarkakuwa a zuciyarsa na tabbacin abin da ya iya gani amma dukkan wani yana faruwa ne a duniya mutum zai iya ganin Allah da zuciyarsa ina fata an gane amma ba zai taba ganin Allah ne ba baro baro da ido an gane ko sannan ibnu taymiya su manganin shi cigaba da magana cewa na'am ru'yatul wahi bi abqari hiya lil mu'minina fil janna ganin Allah da idanu yana tabbata ne ga mu'mini a ina a gidan aljanna wa hiya aidan lin nas fi arafat al qiyamah haka nan mutane ma za su ga Allah a farfajin kiyama كما تبادرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما يد حديثك تبت لجعلين صلى الله عليه وسلم يقول cewa. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة للي ذاقب أبيجكم طرقه أرانجاك القيامة كما يجدك في جن رانا ألوقة أظهر ليس دونها سحاب وانكم باب ونجنجي أقصد وان رانا أقول أن إسوا وان يكاري مسا باب حديث يتبت وان سوى أنه صلى الله عليه وسلم يافت وان مدلت وكما ترون القمر ليلة البدر كما يبدو كما كنت ganin wata a daren cikin haskensa daren sha hudu sha biyar sahwan laysa dunahu sahab wanda yake fes babu wani girgije a kusa da shi wannan hadisin ma imam muslim ya mai shi jama'a ina fata an gane ko dukkan waɗannan hadisan da hujjoji ne tabbatar da cewa lalle jama'a ba a ganin Allah da ne da idanu a nan duniya wanda wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas kamar yadda muka faɗi za a yi shi a matsayin taqlidi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa amma a ne da zuciyarsa ba da ne ba ba da iyalinsa ba domin babu iyali za su kallon za su ganin Allah lokacin da Annabi Musa yake magana da Allah falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk Annabi Musa ya ji magana da Allah ne ina fata an gane saboda tsaban jin dadi magana da Allah ma da Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa mene a hannun daman ka ya kai Musa qala hiya asay shi sanda ta ce amma saboda jin dadin magana da Allah baya son magana ta yanki kamar da malami ke kai towa shi hiya asaya sanda ta ce atawakkau biha ko nam هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذا فيك تقوي كما كان ina fata an gane saboda baya son magana tsakanin shi Allah da yake amma yayin da yake ma Allah arini anzur ilayk ya Allah ko ka bari mana in ganka sai Allah ya ce me nan tarani ai ba za ka gani ba walakin yanzur ila aljabal amma ka kalli wancan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dai dutsen cin ya iya tabbata inda ke za ka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan yayin da ubangiji ya nufaci bayyana a cikin wannan dutsen sai dutsen ya tarwatse gaba ɗaya shi ya kamar irin kamar an sa bom dutsen ya tarwatse gaba ɗaya shi fa kharra musa sa'iqa nan musa sai ya faɗi yana da ne yana kumanni falamma afaqa yayin da ya farka ya ya ƙara cewa bari ya ganshi me yake sai qala subhanaka tubtu ilayk sarki ya tabbata gare ka na tuba gare ka zuwa na tuba zuwa gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mu'mini farkon wanda ya imani kaga ana annabi Musa alaihi salam ya tabbatar wa kansa cewa lalle ba zai ga Allah ba tunda Allah ya ce lan tarani fadin Allah ta'ala kuma la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wannan duk insha Allah ta'ala bayanin shi zuwa karatu na gaba abinda muka ranta dai Allah ya sani tarayya cikin lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana na'am
magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ido da ido kenan bai zanto wani tawaya da ke a cikin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba tawaya bari dan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba saboda Allah ne bai so a ganshi ba kuma kirar da Allah ya wa dan adam kamar yadda Islam ya faɗa kirar da Allah ya wa dan adam ba ta isa ta ga Allah ba a wani ne shi yasa sai an shigar da ɗan aljanna aljanna ina fata an gane Allah zai yayi waɗannan mayafan nashi na haske ɗan aljanna su gaishe amma yanayin tsarin halitta iri ɗaya da sunniya ba iri ɗaya bane ina fata an gane yawwa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗi ai yace inna ma ana basharun mislukum in mutum ne kaman an sa kama tan sauri ina mantuwa kamar da kuke mantuwa ina fata an gane to amma shi kaji wani ya zo ya kuma manzon Allah ba mutum bane ba ma cewa ba kamar kowa ba ɗaya ba kamar kowa bane qul inna ma ana bashar mislukum kace da su lalle ni mutum ne irin ku bambancin mu yuha ilayya ni ana muhaykun farahu lani amma ni ana muhay daga wajen wani daga wajen Allah annama ilahukum ilahun wahid to lalle san ne kadai ubangijin ku abun bauta ne guda daya to inna ma ana qul inna ma ana bashar mislukum idan ma larabcin za mu ji mu ɗauki larabcin gaba ɗaya kun gare shi inna ma ana bashar lallai ni sai a ce ma ina nasu ya ce lallai ni ba mutum bane kamar ku to sai mu sai mu je gaba ko misluku yuha ilayya anna ma ilahukum ilahu wahid to ubangijin kun nan ma ba ubangiji bane kwaya daya ina fata an gane in muka dauka a wannan yanayi in muka yi sai gaba kuma za mu ce to lalle kuma abun bautan ku ba abun bauta bane guda daya kai jama'a an shirya kuwa mata ina fata an gaishe ne an ce nafiya ce nan za a ce bayaniya ta ce a ce nafiya ba zai yi ba wanda inna ma a hakan larabci a lati fasirin ɗaya ce daga cikin kalmomin da ake amfani da shi wajen taƙaice abu da wani misali ke ce zai ce maka هل أنت تشعر تشعر بالجوع؟ هل أنت عطشان؟ شن كيني مثلا شن إيش لي؟ سيك شيء سيك شيء ميلا إنما أنا جوعان. سنيري كذي يوم أنا كذي. كا كا تكيس مني. كا تكيس ونن إيش غبا إيه كيما كان إيش غبا إيه ما؟ جرتي. ina fata an gani Allah ta'ala ya tsada jama'a za mu tsaya a nan abinda makaranta ne Allah zai tare a cikin lada wani kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ta biya mana musulmi da muke fama da su Allah ta'ala ta mana magani dukkanin ne nufin addini musulunci da musulmi da wani makirci Allah mana roƙonka da suna ka mafiya kyawu da suna kuma fiya kamala ya Allah dan sunanka alqawiyul aziz dan sunanka al-azizul muntiqam ya Allah mana roƙonka ka rubuta da aliyar Allah ka kaiƙaita su Allah ka miƙa al'amarin shugabancin mu a halin mafiya alheri cikin mu kada ka miƙa al'amarin shugabancin mu a halin mafiya sharri cikin mu Allah muna roƙon ka dawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da yawaitan arziki Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shiryar da mu shiriya ta gari Allah ka koyar da imani a zukatan mu ka tsawata shi ka kyamatar da mu kafirci da sabo da kangara Allah ka sanya mana gaskiya bayan ka shiryayyu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka aljannanka muna kuma neman tsarin kada daga azabar wuta Allah muna roƙonka kamar yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri Allah ka hada mu a cikin jannatul firdaus fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk